والصلاة والسلام على من نزل إليه روح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المكرمين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك علمنا ما ينفعنا وزدنا علما أنت وليها ومولاها Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa. Islamic Trust Maiduguri a nan garin Maiduguri jihar Borno. Yau muna biyu ga watan Ramadan, shekara 1444 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wanda ya dace da 24 ga watan uku shekara 2023 miladiya ya muka fara tafsiri mun fara fassara aya ta 60 a cikin wannan sura mai albarka suratul tauba lokaci yayi muka tsaya ba mu kammala bayanai da suka danganci wannan aya ba yau kuma insha Allah tabarrukan bil ayati malan zai saki karanta mana sai mu ci gaba daga inda muka tsaya yadda aka sani duk shekara kamar yadda ake tafsirin maza ana tafsirin mata insha Allah gobe za a fara da karfe 10 dan uwa shagun bokari shine zai jagoranci wannan tafsirin saboda haka wannan sanarwa ce ga iyayenmu mata gobe za a fara asabar a nan masallaci karfe 10 na safe Allah ya bada sa'a ما لا بسم الله نعم إنما الصدقات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة والغالين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو كذب قل كذب خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن له فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون
نعم mun ba da dama ne malam ya karanta waɗannan ayoyi saboda tabarruki shi kuma mu ba shi haƙƙinsa jiya aya ta 60 wadan Allah subhanahu wataala inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibin wa fi sabilillahi wa bil sabili fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim man matafassara adunkule mun yi bayanin muhimmancin bada zakka da kuma irin yadda wannan sura ta nuna muhimmancin zakka a fuskoki guda uku mun kawo tattaunawa ta malamai me bambanci tsakanin fakiri da miskini za mu ci gaba da bayani akan abin da ya shafi me ake nufi da miskini da kuma me nawa za a ba su ta yaya za a gane miskini da fakiri duk da cewa waɗannan bayanai wanda za mu ƙara su a takaice a ka'idar malaman tafsiri a ka'idar wasu malaman tafsiri ba tafsiri ba ne domin tafsiri a ka'idar su bayanu ma'anin ƙur'anin karim abinda Allah ya kawo din nan ka fassara wa mutane mutane su fahimta amma duk wani ƙarin bayanin da zaka kawo bai da alaka da tafsiri bai da alaka da fahimtar abinda Allah ya faɗa a ra'ayin wasu malamai ba tafsiri bane to amma idan ka duba manufar tafsirin da ake yi a masallatai daban-daban abu na farko a fahimci abinda Allah ta'ala ya saukar a fahimci maganarsa ba a nan kada za a tsaya ba kuma akwai abubuwa da yawa da mutane suke bukata a rayuwarsu ta addini da a rayuwarsu ta yau da kullum duk abin da ake gani yana da muhimmanci yana da yana da kyau a kawo su ko da a takeice a kawo shi ko da a takeice a bayyana a wuce ina fata an gane fakiri to waye fakiri wanda ya cancanci a bashi zakka Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin zakka ana ba da ita kadai ne ga fakirai da miskinai waye fakirin da ya kamata a bashi zakka waye miskinin da ya kamata ko ya halatta a bashi zakka malamai sun tattauna suka ce fakiri shine wanda yake bayi da abincin shekara wani ra'ayin malamin mazhabar malikiya kenan saboda haka ko kana aiki ko kana da albashi ko kana kasuwanci abinda kake samu baya biya maka bukatar ka ta shekara to kai fakiri ne za baka zakka misali albashin ka naira 100 ne duk wata a shekara kana samun naira miliyan 1.200 amma bukatunka na gidanka kai da iyalanka yaranka wurin zamanka da lafiyarka da cinka da shanka kana kashe wajen miliyan biyu kana bukatar miliyan biyu saboda haka ko da kana da albashin naira dubu ɗari duk wata saboda abin da kake samu baya biyan bukatar ka kai fakiri ne za a baka zakka an fahimta sannan kuma wanda baya da komai shi ma haka ce da kyar sha da kyar shi ma za a bashi zakka kifaya da malamai suka ce malla ya ji kifaya wanda baya samun abin da zai ishi shi isa da ake nufin a nan ya shafi gwargwadon hali tufa gwargwadon hali gurin zama gwargwadon hali wasu sun kara hadda aure misali kana da abin da za ka ci kana da yin aure suka ya halatta a baka zaka ka je aure wannan akwai dadi ko saboda haka ka cancanci a baka zakka sai a baka zakka babu nassi na alkur'ani da zai ce fakiri babu nassi sarihi na hadisi manzo Allah wanda yake cewa fakiri ko miskini shine wanda ya mallaki kaza bai mallaki kaza ba akwai dalilai da suke nuna cewa kaza shi ma'ana ba sarihi ba ayar ko hadisin zai iya doka fasarori da dama saboda haka abinda zai tantance wannan mabukaci ne wannan ba mabukaci bane al'ada al'uf domin al'adance an san wanda yana da shi an san wanda ba da shi an san wanda yana cikin bukata an san wanda ba cikin bukata an san wanda wajen cinsa da shansa da tufarsa nashi da na iyalansa da gurin zamansa da kiwon lafiyansa ba shi da matsala an sani wanda kuma yana da matsala wajen ci da sha da tufa da gurin zama da matsalan kiwon lafiya yana da matsala duk an sani saboda duk wanda yake al'adance abinda zai ci zai sha wurin zama matsuguni da sauransu bai ishe shi ba to kaga anan ya halatta a bashi zakka so wannan ya nuna cewa mawadaci ba za a bashi zakka ba Allah ce inna masadaqatu lil fuqara'i al faqir diddu al ghani wanda shi ya bi karfin abin da zai ci ya bi karfin abin da zai sha tufa baya da matsala gurin zama baya da matsala karatun yaransa baya da matsala kiwon lafiyarsa baya da matsala har tsawon shekara a ranar wasu malamai wasu zuwa rabin shekara baya da matsala al'adance an gan shi wani baya da bukata ci da sha da gurin zama da matsuguni da kiwon lafiya karatun yara nashi da na iyalansa baya da matsala wannan mawadaci ne ba za a ba shi zakka ba inda abin da yake samu ya ishe shi baya da bukata to kun ga anan ba yawan samu ake duba ba bukatar mutumin ake duba wani ta yi misali yanzu duk wata yana samun naira dubu hamsin hamsin saboda yanayin garin saboda yanayin bukatarsa bai cancanci a bashi zakka ba saboda wajen ci baya da matsala wajen sha baya da matsala wajen zama baya da matsala wani tayo yana samun naira dubu ɗari biyu matansa guda hudu ne yaransa guda talatin kuma gidan haya yake wani in zai kama ɗakin haya ɗakuna nawa zai kama abinci yara talatin ne duk wayewar gari nawa za a ci sukul bis na karatun yaransa kiwon lafiyarsa a wata ka doki naira dubu ɗari biyu idan ka bashi za a ce wanda mai kudi ne ba da bukata amma ga wani yana da dubu hamsin ba za a ba shi zakka ba amma shi yana samun naira dubu ɗari biyu za a ba shi mai zakka saboda abin da yake samu baya biyan buƙatarsa baya biyan buƙata tashi da buƙatar iyalansa saboda haka wannan urf yanayin mutumin yanayin garin talauci a wani garin ba talauci bane a wani garin talaka a wani garin ba talaka bane a wani garin mai kuɗi a wani garin in ka kashe wani garin talaka ne shi ko ba ka bane saboda haka za a duba bukatar mutum da yanayinsa da yanayin garin saboda haka wanda ke hafi karfin haka ci da sha da gurin zama da sauransu baya da bukata ba ya fi karfin wannan nan shi mawadaci ne ba za a ba shi zakka ba duk cewa malamai suna magana cewa wanda ya mallaki ni sabis wasu suna zanta shi mawadaci ne misalin zakka na bana misali nawa ne yanzu ilan biyu da nawa na watan da ya wuce ba zai iya tunowa da yake ba mai fidda zaka sha saboda sani ba inda akwai mai fidda zakar da shi ya faɗa mana ruwa mana nawa ne misali miliyan biyu da nawa ne eh miliyan biyu da dubu a to almihim kaddara miliyan biyu da dubu da an samu sabani ko wasu an yi sabani miliyan biyu da kaddara miliyan biyu da dubu ɗari biyar misali kaddara na bar wannan yanzu duk na bari misali zan ba miliyan biyu da dubu ɗari biyar misali to kaga a ranar wasu malamai wanda ya mallaki wannan shi mai kuɗi ne ba za a ba shi zakka ba amma kuma za a duba bukatas gaskiyar al'amari ta yi ya mallaki miliyan biyu da dubu ɗari biyar dina amma kamar da na yi bayani matansa guda hudu yaransa guda talatin wannan ba cikin bukata ina cikin bukatu kuma gaba ne in yace zai kashe zai shiga cikin wannan kudin zai amfani da su wata nawa zai ba zai nisa ba saboda haka zan sai dai wanda ya fi fitowa shine shine wanda yake wato baya samun abin da zai biya bukatarsa gurgudan hali bisa ga al'ada ba tare da uce iyaka ba ba tare da almubazzaranci ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullah ibn Amr ibn Az yake cewa hadisi Imam Tirmidhi da Imam Ahmad a cikin Al-Musnad da tahillu sadaqatu li gani zakka ba ta halatta ga mawadaci kai ne zaka bada zakka mawadaci bai halatta ka bashi zakka ba in ka bashi baka fitta zakka ba kai ma da kasan kana da hali idan za a baka karka karba in ma saboda wani dalili sa ka karba sai ka ba miskinai kamar yadda kike kai ma aka yi list aka sa sunanka sai maka yi walis ka raba jama'a kada gari ce an gane a hadisin abu sa'id al-khudri wanda imam nasa'i da imam abu dawud da imam ahmad suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tahillu sadaqatu li ghaniyin illa li khamsa mawadaci zakka ba ta halatta gare shi sai mawadata guda biyar na farko al'amilu li'amilin alaiha wanda yake aikin zakka yake yi shugaba yasa shi je tattaro zakka ya kawo Allah ce akwai rabon su kamar da zamu zo mu bayani akai wal amilina alaiha kowannan ko yana da wadata ko ya mallaki biliyan 100 inda shugaba yasa shi aikin zakka ya je tattaro zakka ya kawo za a bashi rabon sa saboda aikin da yi ga wannan mawadaci da amma me an bashi me zakka sannan abu na biyu aw rajulin ishtaraha bi malihi talaka ne miskini aka bashi zakar zakar rago da tinkiya yana da bukata na kudi yaje sayar kaga mai kudin da ya sayi wannan ragon halal ne gare shi ko ba halal ba to amma da yake da kudin sa ya saya ba kyauta aka bashi ba aw gharimi ko mutun ne ya ci bashi saboda yin sulhu misali mawadaci ne yaje ciwo bashi yayi sulhu tsakanin mutane to ya halatta a bashi zakka daga zakka domin ya biya wannan bashi domin ba dan amfanin kansa ne ya karbi wannan bashin ba dan amfanin al'umma aw gazin fi sabilillah kamar yadda zamu zo mai bayani aya mata kawo wanda zai je zai yi jihadi fi sabilillah an je jihadi fi sabilillah ko yana da wadata za a bashi daga zakka domin ba dan kansa bane aka bashi an bashi ne domin me domin hidimar addinin musulunci sanan nabiyar ko miskini tusuddiqa alaihim fa ahda minha lil ghani talaka ne makocin kai mai kudi ne makocin ka talaka ne aka zo aka bashi zakka na rago ya yanka ragon ya san mama saman ma wani abu ko an bashi kudi je so wani abu ya kawo ko aka bashi kudin yayi ma kyauta ya shiga hadiya na naira dubu kaga ya halatta ka karba domin ba kai tsaye aka baka ba bayan an bashi ya mallaki wannan yanzu abin da ya baka hadiyya ce ba zakka bane an gane to amma banda wannan bai halatta mutum yana da hali ka bashi zakka ba in ma aka baka sai ka daure ka danna zuciyarka ka baiwa masu bukata suna nan da yawa dan ka zauna lafiya ka fita daga hakkin Allah subhanahu wataala sannan abu na gaba to mutum ne shi talaka da lafiyarsa lau lafiyarsa lau da ƙarfinsa da komai amma ya iya yi sana'a yana zaune shi za a ba shi zaka ko ba za a ba shi zaka ba mutumin da ke yana da sana'a yana iya iya wasu ya je zona a bakin kasuwa ya sai da albasa duk jarin da ya wuce naira dubu biyar ba dubu goma ba ya son zaman banza yana iya ƙoƙarinsa to wanne za a ba shi zaka amma mutumin da yake maji ƙarfi ne ga ƙarfi ga ƙoshin lafiya ga kuma ya ƙere aiki shin wannan za a ba shi da zakka ko ba za a ba shi daga zakka ba ina nan ya wanka ya sa turare ya karya hula ya yi fes-fes ya zo ya sallama salamu alaikum wa alaikum salam da Allah wallahi yanzu garin ba kyau in aka wani abu daga zakka a bamu garin ba kyau in ka kalle shi kamar kai maka mika hannu ka roƙe shi ba zai je kowa ba su minke yi sana'a ba ba zai je kasa albasa bakin kasuwa ba ba zai yi doko ba ai kai masa magana da kai wannan sana'ar ma nan ai wannan sana'ar ba za ta yi ba to shi wannan lokacin zakka za a bashi zakka tunda yake yi sana'a a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin imamun nasa'i da ahmad mutane guda biyu a hijjatul wada a hajjin bankwana suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah lokacin yana raba zakka da suka zo suka tsaya suna neman manzon Allah ya ba su daga zakka sai manzon Allah ya daga kai ya kalle su da kyau sai ga ga koshin lafiya ga karfin jiki sai manzon Allah ya yi shakkan al'amarinsu anya wannan suna da buƙatar zakka kuwa sai ce in kun ga dama in shi'tuma a'taytukuma in kuka ce a baku kuna gani kuma masu bukata ne kuna gani kun cancanci ku karbi zakka zan baku amma ku sani wala hazza fiha li ghani mawadaci baya da rabo a cikin zakka wala li qawiyyin muktasibin haka ne kuma wanda yake yana da ƙarfi da zai iya yaje yayi sana'a kuma zai samu sana'ar to wannan ba za a bashi zakka ba sai idan sana'arsa ba ta isassa to shine malamai wasu malamai suka ce za a bashi daga zakka ba za a bashi ba idan ya zama na zai akwai damar aikin tukunaiki akwai sana'a akwai aiki shi yana ganin ya fi ƙarfin a wannan aiki shi ɗan gari ne ɗan birni ne a ce kamar shi zai wannan sana'a mutanen gari mai za su fada masa don gaye ne ba zai wannan sana'a kun ga akwai aikin yaki saboda haka sannan abu na biyu kuma aikin ya samu aiki na halal ga akwai aiki kuma aikin halal sannan kuma zai iya yin aikin ba tare da ya sha wahala ba kuma aikin ya dace da ire-irensu a shir'ance duk da haka yake ya zauna cikin talauci da bukata lokacin zakka yayi ba za a bashi zakka ba a ra'ayin wasu malamai ga wannan ya dace da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala liqawiyyin muktasibin mijin karfi yana cikin koshin lafiya yake sana'a haka kawai yana zaune yana kashe wando akan benci yana zaune akan benci yana kashe wando wannan ba za a bashi zakka ba kuma akwai hikima wa hikima ta musulunci a nan da duk da cewa Allah ya ce ba da zakka ga masu bukata ga waɗanda ba su da shi amma wanda yana da damar da zai yi sana'a da lafiyarsa da ƙarfinsa yaki kar a bashi zakka akwai hikima ta addinin musulunci ana so ne a hana ce ma zaune banza ana so a yi zaman hana zaman banza ana so ne a kwadaitar da mutane kowa ya zama to yana da sana'a komai kankancin abin da za ka yi kada ka rena sana'arka ka yi iya iyawarka ka yi iya iyawarka ka nuna bajintarka da son ka ga sana'a da himmarka inda ka kasa sai a taimaka maka amma tun farko kana zo ne ba ka da niyyar sana'a ga damar sana'a ba za ka yi ba to ba za a baka ba domin in za a baka zakka gobe ma ba za ka yi sana'a ba jibi ma za ka yi sana'a ba to shi yasa za ga 'yan kudu da yake a environment nasu a yanayinsu a kawai ba gaira ba dalili ka zo ka roki mutum ya roki naira dubu ya baka naira ɗari biyu ya baka babu shi shi yasa duk sana'ar da suka samu mai ba sa renawa domin ba za ka yi sana'a ba ba abin da za ka samu amma da yake nan gurma akwai tarbiyya ta addinin musulunci akwai tarbiyya ta tausayi sai mutane suna abusing kamar da na bayani mutum ya wanka ya sa hula mai kyau ya sa riga mai kyau ya fesa turare ya bi gidan wannan da Allah yau ba kyau a bashi naira dubu ɗaya wani sa idan ka ka bashi dubu ɗaya sai ya kalle ka ya kalle naira dubu ɗaya dan me za ka bashi dubu ɗaya ni ko ko mutum kana bin sa bashi ya biya bashin ka me ya kamata kai masa ko bashi kake bi bin sa ya biya kudan ka me ya kamata kai masa amma sai ya murtake fuska ya kalle ka don me za ka ba shi naira dubu ɗaya sai ya wuce gidan wancan ba shi naira dubu biyu ya wuce gidan wancan ya ba shi naira dubu uku ya harhara ya ce sai hula mai kyau takalma masu kyau yana bin mutane ta sha sa a nan ake cewa tunda yana da ƙarfi zai samu aiki aikin da ya dace da shi yaki kar a ba shi zakka domin a hana shi zaman banza an fahimta musulunci duk abin da ke kawo akwai hikima akwai maslaha a ciki amma da muka ki tarbiya ta addinin musulunci talauci ya yi yawa a cikin ga rashin aiki sai girman kai na tsiya to Allah ya Allah ya samu gyara saboda haka mawadaci ba za a bashi zakka ba wanda kuma yana da hali karfin jiki da lafiyar jikin da yana da damar da zai iya yin aiki kuma akwai damar samun aikin yaki to ba za a bashi daga zakka ba in kuma aka bashi kuma ba haramun bane ko aka bashi ba haramun bane tunda wasu malamai suna ganin cewa za a yi a bashi kamar a malikiya su suna ganin cewa ko da yana da damar da zai yi aiki yake yin aiki za a yi a bashi to amma dai ɗaya zancen ya fi wasu ga al'ummar musulmi domin akwai raitar da mutane kowa ya je ya yi sana'a sannan kuma daga abubuwan da yana da kyau a lura da shi wajen bada zakka in kana da dangi mabukata ɗan uwanka wanda shi da su shi da su baya kanka ba ta kanka shi da su ba ta kanka in ka fara in za ka ba da zakka yana da kyau ka waiwaye su domin su idan ka ba su zakka ka ba su zakka sannan kuma ka sa da zumunci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna sadaqata alal miskini sadaqa miskini wanda baka san shi ba mabukaci wanda baka san shi ba babu wata alaka ta jini tsakaninka da shi in ka bashi wannan sadaka ce ladar sadaka za a baka wa ala dhirrahimi sadaqatun wasila amma dangi makusanta wajen mahaifinka wajen mahaifiyarka ɗan uwanka ne to zaka bada zakka in ka ba su zakka ka bada zakka ka samu ladar bada zakka sannan ka samu ladar sada zumunci to yana da kyau in kana mutum yana da ƴan uwa ya waiwaye su ya fara da su ba ya cewa aka yi dukka ba su sauran mutane tsaya ba a'a akwai makota akwai mutane unguwa akwai sanayya duk wani awaye su a duba kowa gwargwado a bashi sannan ba ma da zakka ga wanda yake ciyar da shi yana kanka yaranka ƙanana waɗanda ba su da dukiya shi da su yana kanka iyayenka manya sun manyanta talakawa ba su da hanyar samun abinci kai kana da hali shi da su yana kanka saboda haka ba za ka ba su daga zakka ba in ka ba su zakka kamar ka sauke wani wajibi ne na wanda yake kanka ta hanyar ba da zakka ƙa'ir da malamai suke cewa la yajidu lil insani an yuskita bi zakatihi aw bi kaffaratihi wajiban alayhi baya halatta ga mutum ta wajen kafara kai wani laifi kai rantsuwa ko wani abu haka wajen bada kafaran nan kada kai amfani da kafaran nan sauke wani wajibi akan ka dama wajibi ne yana kanka to kada ka bada kafaran nan wajen sauke wani wajibin da yake dama wajibi ne akan ka haka nan wajen bada zakka an fahimta haka nan mutum matarka ce da ita yana kanka saboda haka ba za ka bata daga zakka ba an fahimta shin mace za ta iya ta baiwa mijinta zakka domin ci da mijinta baya kanta ko ba ga wani za ta iya ta bashi zakka a gurin malikiya ya halatta za ta iya ta yi amma makaruhi ne wasu malamai suka ce za ta iya ta ba tare da karhanci ba wanda suka ce makaruhi ne domin zakar ba mamaki ta sake dawowa gurinta mijinta ne ba da gurin cefani sai ta fitar zaka naira biyu mai gida ga gurin zakata nan take ya je kasuwa ya sai nama gishiri menene ya kawo ta dafa abinci ta ci yanzu kudin wa ta ci kudin mai gidanta ko kudin zakka kudin mai gida ne amma abin da malamai suka ruwa suka ce muka ruhi ne ko kudin da ta miƙa wa mai gidanta kudin ya zama to kudin mai gidanta amma ta wata hanyar kudin ya zagaya ya zo gudanta abin ya shafe ta saboda haka suka ce muka ruhi ne amma halal ne domin shi da mijinta baya kanta to amma ya zama na ba da zakan ba zai zama to sanadiyar sauke wani wajibi akan ka ba ya halatta ka ba su daga zakka iyayenka ko matarka wajen biyan bashinsu mahaifinka ne kai ka yana zaune a gidanka ko yana zaune a gidansa cinsa da shansa duk yana kanka saboda ba da hali cikin wannan sai aka tarar da cewa ka tarar da cewa ya ci bashin wani shin yanzu za ka iya ka biya masa wannan bashi da kudin zakka ko ba za ka iya ba za ka iya me yasa domin in ka biya bashin sa baka sauke wajibin ci da shi ba ko ba ka bane saboda haka zaka yi ka baya ka'idar ita ce duk wanda yake cin sa da shin sa yana kanka in ka ba da zakar zakar za ta zama ta sanadiyar sauke wannan wajibi daga gare ka ba za ka bada bashi daga zakka ba amma abin da zaka bashi ba zai zama ta sanadiyar sauke wajibin da ke kanka ba ya kamar biyan bashi da sauransu ya halatta ka biya bashin mahaifinka ko matarka ko yaranka daga zakka sai kuma to in za a bada Allah ya ce inna masadaqatu lil fuqara wal masakin abasu daga zakka nawa za a bashi Allah bai abaci wannan ba wajen raba gado Allah ya faɗi waɗanda za a ba su gado kuma kowa Allah ya ambaci kasansa anan Allah ta'ala ya ambaci waɗanda za a ba su zakka amma Allah bai ambaci nawa za a ba su to shine malamai suka shiga tattaunawa a gurin malikiya mutaakhirun musamman 'yan baya-baya da mafi yawan malaman mazhabar hanabila suna ganin cewa ka bashi abin da zai ishe shi abincinsa na shekara an fahimta inda mutum shi kadai ne gauro ba da iyali abincin shekara alaƙalla na za ba shi mutum shi kadai matashi ne ba ma abinci kawai ba abin da zai ci ya sha da tufan da zai saya ina ma har da gidan hayan da zai zauna kudin maganinsa nawa za ka ba shi nawa? dubu da hamsin? a ƙazananta nawa za ba shi miliyan ɗaya? a wani karkana so ya more kenan ka zara ce misali dubu ɗari biyar ɗan ne mutum to magidanci ne da matarsa da yaransa guda biyar kuma gidan haya yake yi na za ka ba shi abinda zai ishe shi shekara eh ka ba shi miliyan ɗaya misali ko miliyan ɗaya da wani abu an gane a gurin shafi'iya ma su suka ce ba ma na shekara ɗaya ba kawai ka wadata shi gaba ɗaya kawai a huta kawai cikin ka wadata shi a huta kawai ya fita daga cikin talauci shekara mai zo kuma a nemi kuma a wadata shi haka suka ci an fahimta imam ibn arabi a cikin littafin sahkamul qur'ani ke cewa fa innal gharada domin manufar ba da zakka da Allah ya ce a ba da zakka ighna'ul fakiri wadata talaka a bashi ya zama to wadatacce hatta ya sira ganiyin har ya zama mai kudi fa idza akhadha tilka idan aka bashi wannan shekara fa in hadarat zakatun ukhra sai wata shekara lokacin bada zakka yayi wa indahu ma yakfihi har wala yau shekara ta zagaya yana da abin da zai ci ya sha bai da matsala akhadha ghayruhu zakat da aka bashi bara dan bashi miliyan daya wannan shekara shekara ta zagaya yana na baya da matsala sai a dafin miliyan ɗayan nan a ba wani wa illa aka ba shi miliyan ɗaya da shekara ta zagaya aka tarar da cewa yana cikin bukata a da alaihi ata'u a sake ba shi miliyan ɗayan nan manufar ita ce mai a wadata shi imam abu ubai a cikin littafinsa al'amuwa ya kawo asar daga sahabbai daga magabata da tabi'ai da ke nuna cewa wato abin da ake so daga zakka shine a wadata wanda yana cikin bukata a wadata wanda yana cikin bukata ya kawo asar daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tabbatar da haka sai yake cewa abin da yasa aka ce a wadata mabukaci daga kudin zakka suka ce ita akwai hikima saboda kudi wanda yake ba na zakka ba sadaka haka sadaka haka fi sabilillah haka kawai sadaka ta nafila zai wahala ka dauki naira miliyan 1 ka ba mutum yana da wahala ka dauki naira 100 ka baya amma zakan nan wajiba ce kaso baka so ba dole sai ka fitar lokacin zakka yayi ka yi lissafin zakka ba ka yi lissafin zakka ba abin da ya wuce na zakkan nan ba dukiyarka ba ce domin inda za ka mutu a lokacin kafin ka fitar magada kafin su raba gada sole sun yi mai sun yi lissafi sun fitar to dama ba kudinka ba ne ajiya ce kudin ajiya ce saboda haka tallaka ka bashi naira miliyan ɗaya miliyan biyu dubu ɗari biyar ba zai baka wahala ba domin ko ka bari kudin ba zai zauna gurinka ba yana da sauki ka bashi da yawa to sha sa aka ci a bada da yawa sabanin sadaka ta nafila tuna ba wajibarci ba ba dole bane yana da wahala ka dauki da yawa ka ba mutum an bai ce kibar to duk wannan a na nuna cewa musulunci irin yadda ya damu da yakar talauci shi yasa ba idan kullu kullura a cikin asnaf al-thamaniya wadanda za a ba su zakka guda takwas din nan Allah ya gabatar da al-fuqara wal masakin su ya fara kawowa shi yasa kuma zaka tarda a wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen bada zakka talakawa kawai ya ambata kamar hadisin mu'az manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa fa akhbiruhum anna Allah farada alaihim zakatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim da ya ake shi zuwa kasar yaman yace in ka ji ka fada musu Allah ya waje farlanta musu fidda zakka daga cikin dukiyarsu za a karba daga gurin mawadata masu kudi a bai wa talakawan su fuqara'ihim kawai manzo Allah ya ambata bai ambaci sauran ba haka na kuma an samu asar daga sahabban manzo Allah da tabi'ai duk suna karfafar maganar a ba talaka a ba talaka za ga in kana karanta tafin fikihu babun zakka in ana kafa hujja za ta wannan ya fi masa ga talakawa suna cewa wannan shi ne zai wadata su duk da abin da bi shi ne yaƙi da talauci kuma musulunci a gurare da dama a hukunce-hukunce da dama ya kawo shari'u daban-daban domin fada da talauci talauci ba shi da kyau shasa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi da kansa yake neman tsari daga sharrin fitinar talauci yake cewa a'udhu bika min fitnatil faqr ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar talauci domin talauci zai sa mutum ya kafircewa Allah talauci zai sa mutum ya saki hanya talauci zai sa a raina ka yaranka ba za su bi umarninka ba matanka ba za su bi umarninka ba kana ba da umarni su kalle ka su juya su yi tafiya su saboda me saboda baka da shi saboda talauci ba za ka iya ka kula da tarbiyyar ƴaƴanka ba ai da yawa daga cikin yara da suke lalacewa da kuke gani a wangwanni ai saboda talauci suka lalace da yawansu ya girma ya ga shekara 18 ashir gidansu babu ɗakin da zai kwana a ciki domin mahaifinsa ɗakinsa ɗaya ne mahaifinsa da mahaifiyarsa da kannansa duk a ɗaki dai suke kwana shi ya ga shekara 20 ana zai kwana dole ya bar gida ya bar gidan ina za shi ina za shi yau zai gida babu abinci da yamma babu abinci to gara ma namiji in yarinya ce fa ta kai shekara sha shida ashirin talatin mahaifiyarta ba zai iya saya mata kaya ba ba zai iya biyan bukatarta ba na bukatun yau da kullum saye da abubuwa saye sayan abubuwa na bukatu to ƙarshe me zai faru mahaifin yana ji yana gani ba abin da za iya talauci ba kyau to sha za manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake neman tsari a cikin azkar da manzo Allah sallallahu alaihi wajen kwanciya a wani azkar nan wani zikirin a cikin manzo Allah yake cewa iqdi anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr in yazo kwanciya ina wani addu'a ya Allah ka biya ba su suka mu ya Allah sannan kuma ka wada mu ta mu daga talauci ta shasa musulunci ya sanya zakka taimakawa talakawa a yaki talauci rukuni ne na addinin musulunci wanda bai yadda da wannan ba ya makafarta bai yadda cewa zakka rukuni ne ba ya makafarta ko kuma yana da halin yace ba zai bayar ba musulunci ba da dama a yaƙe shi karfi da yaji a karbi aba talakawa haƙƙinsu wanda musulmi za su yi aiki da tsare-tsaren da addinin musulunci ya kawo na fada da talauci da an fita daga cikin talauci inda a ce masu kudin kasashen musulmi ba ma Najeriya ba suna fidda zakka daidai da an rage da yawa daga cikin talauci abin da ke faruwa da yawa ba sa ma fitar da ainihin abin da yawa zama ya lissafa ya gaza kasa naira miliyan hamsin ne misali sai sai bari in fara ba da naira miliyan goma tukuna daga bazan bayar ya fudda miliyan goma da kila miliyan arba'in talatin da ba zai bayar ba ba zai fitar ba tun wajen lissafin ma ba za a lissafa daidai ba wani sa'ari za a lissafa a fitar a ajiye amma sai shekara ta zagaya mutum bai raba zakarsa ba kuma zakan nan in ta wajaba dole a ba da ita alal fauri watan azumi ya lokacin zakanka zakarka yana miliyan talatin kana fitarwa ka raba nan take in ba wani uzuri ne ba an ba wai baka samu wanda ya cancanta ba amma an ba wani uzuri haka ka jinkirta haramun ne kuma wani sa'ilin kuma idan an fitar ana ba da zakan abinda malaman nan suka fada a ba mutum abincin shekara abinda zai ishe shi na shekara ba ma abincin shekara ba abinda zai ishe shi na shekara ko kuma a wadata shi gaba daya ba a yin wannan da mutum zai fita zakar mai miliyan goma misali sai raba dubu goma goma goma dubu biyar biyar biyar iya yawa dubu hamsin hamsin to kai ba ka da abin da za ka ci ba ka da abin da za ka sha makocinka ne mai kudi ne ya fi da miliyan goma ya dauki naira dubu goma ya baka ya baka zaka? eh ya baka zaka shi amma hakikan ya baka zaka ne a lokacin za ka je ka so na kai da yaranka ku zo ku lashe shi ke na kari to sha sa ba da zakar ba ya da tasiri babu impact za mu lura kaina akwai masu hali suna fidda zakka duk ba za a taru gaba dai a lalace ba amma wajen ina ke samun matsala wajen tsarin hanyar da ake bi ake raba zakka ba a samun biyan bukata saboda haka yana da kyau wanda Allah hore musu tunda zakkan nan kudin zakkan nan ba naka bane hakki ne na Allah ka fitar kuma Allah shi ya baka dukiyar nan mutum ma ya gode mana wazkur fadilata sun'illahi idh ju'ilat ilayka la laka 'inda an-nasi hajat sai mutum ya gode wa Allah mutane ne suke zuwa gurinka wani zo ce banda ragon suna wani zo ce na kai dana asibiti an rubuta maganin naira 1000 wallahi ban naira 1000 da Allah ya taimaka muku a lokacin kai kana da miliyoyi a account ɗinka to kaga sai ka tuna da falalar Allah Allah ya wadata ka baka da bukata zuwa ga mutane baka zuwa gidan wani ka tsaka ce wallahi an bani notice na school fees na yara na banda abin da zan biya baka da baka da wannan matsala cikin wannan kuma sai Allah ya ce ka fidda kashi 1 cikin 40 39 duk naka kuma wannan za ka yi a shekara sau ɗaya ba kullum ba to me yasa ba za ka gode wa Allah ka taimaka wa bayin Allah ba ka yaƙi da talauci ba to yana da kyau in ma mutum zai raba ɗan kucin-kucin din nan ba hana ba amma ka tsara misali ka kasa zakarka zuwa kamar gida uku kashi ɗaya na dangi makusanta kashi ɗaya a raba mutane ƙanana dubu talatin talatin ashirin ashirin a raba kashi ɗayan nan a samu wasu a wadata su musamman masu sana'a mutum jarisa naira dubu hamsin gaba shi naira dubu ɗari uku shekara mai zuwa ya zai kasance ya ci gaba ko kuma musu duk shekara ka ba mutum naira dubu goma goma goma ko dubu talatin talatin ka kira shi wane duk shekara nawa nake baka zakka ranka dai naira 30 saboda haka yanzu zan tara naira 100 in baka daga yau na fidda kai daga cikin listina wannan yafi alkhairi ko kuma duk shekara ka zo ka bashi naira 30 wannan yafi alkhairi ka bashi ga 500 shikenan ka fita da zakka baje kuma sai ka samu wasu wane nawa nake baka zakka naira 100 saboda haka yanzu ga naira 700 daga yau na fi daga listin zakka shikenan kaga da wannan za a samar da sana'a kuma za a fitar da mutane da yawa daga cikin talauci to amma wani sa'ilin su kansu masu fitar zakka dukiyar da Allah ya bashi mai yawan nan kashi 39 nan baya dubawa kashi 1 da ya fitar da nan yana ga yawan su sanda yana baka ma haushinka yake ji haushinka yake ji zai baka ha wannan bai dace ba saboda haka yana da kyau masu halinmu su duba yanayin da suke bada halin da tsarin da suke bada zakka domin game da malamai suka ce manufa babba wajen bada zakka ita ce yaƙi da talauci kuma talaucin nan ba alheri bane domin idan talauci yayi yawa a cikin society rigingimu za su yi yawa kutuntunu za su yi yawa laifuka za su yi yawa rashin tarbiya zai yi yawa a kawo fitina a gari kai da kake da kudin makararsa ka kasa samun zama lafiya kuma za ka rage hasada tana a unguwa ko an saka a gari kai mai hajji kana ba da zakka kowa addu'a zai maka sai a da sanadiyar wannan dukiyar Allah ne ya baka kuma ka ba da zakkar Allah ya baka lada mutane su yi addu'a ka samu alkhairi ka samu kwanciyar hankali duke ta albarka Allah ya sa ma albarka ce rayuwarka inda wani shirri ya same ka kowa yana nuna damuwarsa amma ka fitar zakka ko ka fitar baka bayarwa wannan ya fitar ya ba matar abokinsa wancan ma ya ba matar aukinsa wani ya ba mahaifiyar abokinsa mai kudi mahaifiyar abokinsa mai kudi a ce an ba ta zakka duk da san bayan azumi ya aiminku to kaga anan ka samu wata matsala aka yi gobara a gidanka ko kai asara za a ce ai dama dukiya ta haram kam dama dukiya ta haram amma inda kana ba su ko ta haram ce ta Allah ya masa albarka tunda ka ba su ta Allah ya sa dace sai Allah ta'ala ki abu na gaba wannan shine sinfi na farko kenan ko lil fuqara'i wal masakin wannan ma a takeice muka kawo domin kace duk bayanin da malamai suka kawo a babin fiqh ba zai yi ba to amma a fahimta dai na ganin waɗannan bayanai suna da muhimmanci a rayuwar mu ta yau Aisha sa na kawo wal amilina alaiha da masu aiki akan ta masu aiki akan zakka abu ne sananne a daular musulunci duk shekara shugaba zai tura mutane zuwa garuruwa su je su lissafo zakka su kawo musamman zakar dabbobi da zakar amfanin gona abinda malamai suke kiransa al-amwal adh-dhahira dukiya da ake gani a zahiri in kana da ka samu amfanin gona kowa ya san cewa kana da dukiya kana da dabbobi kowa ya san cewa kana da dukiya akwai al-amwal batina irin su azurfa da sauransu wannan ba kowa zai san cewa kana da kuɗi ba a yau misali kamar naira da dala kila kana da biliyan 50 a account ɗinka waye zai sani in ba ka bada mutane ba dukiya ce boyayya to daular musulunci akan tura mutane shugaba ya tura mutane mutanen da za su karbo zakka idan an kawo waɗanda za su yi gadin zakka sannan kuma waɗanda za su raba zakkar duk wannan wal'amili na alaiha to za su samu adilai masu amana shugaba ya tura su a su karbo wato zakka da ta wajaba a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan sannan kuma halifobi da suka zo bayan sa suna yi lokacin da ya aiki mu'az zuwa kasar Yaman yake fada masa fa iyyaka wa kara'ima amwalihim ka kiyaye dukiyarsu masu daraja ma'ana kada ka garba ma'ana shine zai bike ne tattara zakai tura wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su wannan ana ba su ne saboda hidimar da suka yi wa addinin musulunci wannan kuma ana ba su ko suna da wadata mai kudi ne yana da hali ba da matsala amma idan shugaba ya sa shi ya je ya tattaro zakka ya kawo ko an kawo zakka ya zo na ya raba ya aikin zakka ya halatta a bashi da zakka a matsayin ladar aikinsa nawa za a bashi malamai suka ce za a bar wa shugaba shugaba shi zai duba ya tantance ya ga me ya dace da irin aikin da suka yi a a basu to duk wannan yana nuna mana cewa wato muhimmancin daula ta mai da hankali wajen bada wajen akan abin da ya shafi zakka dama yana daga cikin aikin wato shugabar daular musulunci tabbatar da cewa mutane suna bada zakka kuma idan an bayar hakkin nan yana tafiya ga talakawa diwanul zakka wani hakki ne na daula su tabbatar da cewa mutane suna bada zakka wanda baya bada zakka a hukunta shi a karbi zakka da karfi da yaji guraren da babu ba aiki da dokar addinin musulunci wasu suna yin commission na zakka akan yi commission a wasu jihohi duk da cewa da yawa daga cikin jihohi ana commission na zakka amma abin baya da tasiri baya da tasiri da irin yanayin gwamnatocin wanda zai yadda ya doki zakarsa ya ba wa komishin na zakka wai da sunan cewa a ji a raba zakar ina da wahala saboda rashin yadda da rashin amana da irin yadda muke tafiyar da rayuwarmu a yau amma dai yana da kyau a yi wannan don ana kalla aikin da komishin za ta yi tunatar da mutane akan muhimmancin zakka a yi workshop workshop a tara da masu kudi a yadda za a yi musu a yadda za su fidda zakka da sauransu da akwai amfani da yawa da za a yi a muhimma takaice abinda wannan yake nuna mana lalle wato damuwa da zakka tabbatar da mutane sun ba da zakka yana daga cikin ayyuka na daula yana daga cikin ayyuka na shugaba bai kamata a yi sakaci akan wannan ba Allah ta'ala kita wal amilina alaiha masu aiki akanta wasu malamai suka ce laha ake ni in kace alaiha ala lil isti'la ma'ana za ba su dama suna da iko domin su wakilin shugaba ne su ji abin da dace wajen karɓar zakan nan wasu malamai suka ce wal amilina alaiha ala huna bi ma'ana lam at-ta'lil ma'ana wal amilina min ajliha wadanda suke aiki saboda maslahar zakka wannan shine sinfi na uku kenan ko bil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha shine sinfi na uku amma lokaci ba zai bada dama mu shiga sinfi na hudu wal mu'allafati qulubuhum ba ina gari zamu hakura mu tsaya anan da fatan abinda muka faɗa ya zama daidai ko abinda muka yi kure Allah mu dauki sarki ya gafarta mana Allah ya karba mana kyawawan ayyukan mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wadata mu daga talauci ya wadata dukkanin musulmi waɗanda suna cikin kuncin rayuwa Allah mu dauki sarki ya kawo musu sauƙin rayuwa waɗanda kuma suke da hali Allah mu dauki sarki ya ba su ikon gode masa سفد حق الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك